ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يدع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد أبوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya kadarta mana haduwa a wannan yammaci na asabar a yau muna 25 ga wata na al-muharram hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1445 wanda ya dace wa sha biyu watan takwas miladiya ta 2023 za mu yi darasi na tara a cikin littafin hirasatul aqida a sati da ya gabata mun tsaya safha ta 52 ta. inda malin yake mana magana akan abin da ya shahi magana akan ahlus sunnati wal jama'a ba wani abu bane da yake da alaka da abin da ya shahi kungiya ko wata tuta ko wata mazhaba malin yace yuta'assabu lahu wanda za a rika yi mishi rikon kankamu abinda ake cewa tafarki na ahadu sunna wal jama'a mali yace hiya mirasun nubuwati wa minhajuha shine abinda aka samu daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wasiratul mustaqim sannan da tafarki wanda yake daidaitacce wannan tafarki na sunna ita ce al'urwatul wusqa ita ce igiya mai ƙarhi abin riƙewa sannan wasabilul mu'mini da kuma shine tafarki na mutane masu imani malici walwadihatu lailaha kana hariha wadda a ƙarar yake a haske yake a hili yake daren sunna kamar rananta yake babu wani abin da yake koyuwa sannan kuma la yazihu anha illa halik babu wanda yake karkacewa barin sunna sai mutumin da yake batacce bale ce wa ma ya furutu an zalika min al'akhta'i wa zallat ya ce abinda za ka ga wasu lokuta yana zauwa na daga kusakurai ko tanan lafiya ko wasu bidiyo'i allati ta hadusu waɗanda suke afkuwa min ahlil bida'i daga wajen ma'abuta bid'a awil muntasibina li sunna ko waɗanda suke jingina kansu zuwa ga sunna mali ya ce falaisat min sunnati fi shay wannan abin don a ce misali wane yana kan tafarkin sunna amma sai aka samu ya yi wani abin da kuma wajen sunna ne to kasancewar shi wane kowane ne shi wannan abin ba za a ɗora ma sunna shi ba sai da ƙirga shi a matsayin kuskuren da wane kuna magabancin wannan malai ce wala to sabu alal manhajin haƙƙi ba a lissawa shi a kan manhaji na gaskiya matashi karatu a yau malai ce usulul dini sai ce bai da kausai ne al'aqida miye asalin gimshikin addini ya ce kuma bil akhassi al'aƙida miye asalin aƙidar da ya kamata mutum mai imani ya yi riko da ita don ya bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala mali ce hiya arkanu dini wa ƙaƙa'iyyatuhu abinda ake ce usulu din su ne rukunan addinin da ƙaƙa'iyyatu idan ka ce a shai alƙaɗa'i kamar abinda daga an waɗe shi babu zancen ja dole kowa ya sallama musallamun min addini bin darura malice usulu dini hiya kullu ma thabata wa sahha min addini duba da kyau usulu din malice gimshikin abinda ake cewa addini hiya kullu ma thabata shine duk abinda ya tabbata wa sahha ya inganta min addini da daga addini kenan ba ra'ayin wani bane ko tunanin wani ko abinda wani yake tsinkaye ko yake gani bal innama usuluddin kullu ma thabata wa sahha abinda ya tabbata ya inganta na addini to wannan shi ake kira da suna usuluddin malici min al'umuri li'atikadiyyati al'ilmiyyati wal'amaliyyati wal'ghaibiyyati al-thabitati bin nususi a sahiha ya ce min al'umuri li'atikadiyya na daga abin da ya kamata mutum ya kudirce a zuciyar shi ya kamata ka kudirce ya zamanto maka imani da Allah subhanahu wa ta'ala kaga duk mutumin da yake so ya hau saman turba daidaitacciya to dole zamanto abin da ya tabbata ne a cikin hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba maganan wani bane yayi maholki ko kuma wani ne ya gada a wajen wani duka wannan magana ba ita dole idan zaka dauki abu na aqida wanda zaka kudirce a cikin zuciyarka al-ilmiya na abin da ya shahi ilimi wal amaliyyati na abin da ya shahi aiki to dole ko ya zamanto ma tabata wa sahha min ad-din abin da ya zamanto ya tabbata ya inganta a cikin addinin yake malici wal ghaibiyati thabita haka kuma da abubuwa waɗanda suke na gaibi daga ce abu na gaibi shine abu fakekke wanda baka gan shi ba baka taba shi ba baka shaƙe shi ba babu wani abin da haka kawai zai nuna maka cewa akwai shi wannan wani bangare kenan wani bangare kuma za ka iya samun alamomin da suke nuni akan cewa akwai wani abu wanda yake kuma na gaibi to duk abin da yake gaibiyat abin da yake fakekke to shi ma ana buƙatar dalili ingantacce wajen ka yarda da shi a matsayin imani za ka bauta wa Allah subhanahu wata'ala da shi yanzu idan ka ɗauka daga cikin abubuwa na gaibiyat misali annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ba mu labarin cewa dukkan mutumin da ya bar duniya ya ya mutu idan ka sa shi a cikin kabarin shi mala'iku suna zauwa kaga waɗannan mala'ikun da suke zauwa wani abu ne wanda yake gaibi ne babu yanda za a yi wani ya baka wannan labarin ka yarda da shi in ba Allah ba ko mutum shi saboda me yasa saboda gaibiyat ne to wannan abu ne wanda yake tabbatacce wa tabbatar da shi annabi Muhammad صلى الله عليه وسلم كما الله يكتوى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة تونن تبتونن مازال صلى الله عليه وسلم دي كرنتا irin abubuwan da suke da alaka da kabarin a lokacin da aka tambayi mutum idan Allah ya taimake shi ya yi aikin alheri a nan gidan duniya kuma Allah ya tabbatar da shi a cikin kabarin shi to zai ba da amsa to wannan amsa idan ya bada wa ya tabbatar da shi shine Allah subhanahu wataala sannan kuma ga abin da zai biyo baya imma na azaba ko abin da ya shahi ni'ima ga mutumin da ya ba da amsa wanda bai ba da ba kuma ya zamanto azaba ne kaga waɗannan abubuwan gabiya ne amma a yanzu haka maganar da ake akwai waɗanda sun jingina kansu zuwa ga musulunci amma ba su yarda da azabar kabari ba kuma ni'imanta tare da cewa manzon Allah ya bada labari sallallahu alaihi wasallam kaga duk abin da manzon Allah ya bada labari mutum mai imani abin da gashi nan tabbatacce ne tankarkar baye da komi na ƙura hadisi na ingantacce wajibi ne a gare ka yi imani da shi kafirce mashi zai iya hudda ka daga cikin musulunci gaba ɗayanka wa shi ne mali ya ce a walgaibiyati a sabita da abin da yake na gaibi tabbatacce akwai gaibiyati za a ke faɗi wa mutane na ɓangaren da ya shahi aƙida amma wanda babu wani nassi na addini wanda ya tabbatar da shi to kaga wannan ka shaidin mutum ya imani da irin waɗannan abubuwa a ce maka su wane wani shi ne ɓangare kaza wani ɓangare kaza wani ɓangare kaza wani ɓangare kaza wanda nake cewa kudu biyu guda hudu wannan shi yake tallabe da arewa wanda yake tallabe da gusum wanda yake tallabe da yamma wanda yake tallabe da gabas akwai wasu kuma abdalu akwai wasu kuma kaza waɗannan duka abubuwa ne na aƙida wanda ana jingina zuwa ga musulunci amma laisu min al-islam fi shay ba musulunci bane ba addinin Allah bane ba saboda annabin da Allah ya turo bai mana bayanin su ba kuma sannan abubuwa ne waɗanda suke ƙalubalantar ubangiji subhanahu wata'ala a cikin rububiyashi a cikin me rububiyashi saboda babu wanda yake dabbar abubuwa yake kai su yake mai dusun bawa ma sai Allah shi yake ƙadarta abubuwa shi yake ajiye komi inda ya kamata ajiye shi a kan sanin shi da hikimar shi subhanahu wata'ala to wajibi ne duk abin da yake gaibiyat ne to ya zamanto athabita waɗanda suka tabbata bin nususi sahihati da nassi wanda yake ingantacce da Allah subhanahu wata'ala yayi bayani ko annabin annabin Allah ya bayani akai mal yace usulud din laysat mahsura abin da ya shahi gimshikai na addini ba su taƙaitu ba bi arkanil imani wa arkanil islam ba su taƙaita ba akan abin da ya shahi rukunai na imani guda shidda da rukunai na na musulunci guda nawa guda biyar ba su taƙaita akan haka nan kaɗai ba akwai wasu abubuwan da su ma usuluddin din ne malaci arkanul imani as-sittatu rukunan imani guda shida wa arkanul islamil khamsa da rukunan musulunci guda biyar male ce ja'at jumlatan wa ja'at mufassalatan sun zo a tukun guda shine jumlatan yani Allah yayi bayani su hukum annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa bunil islam ko ala khamsin shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah iqamus salat ita'uz zakat aka ambata su kaga wannan jumlatan ne tukun guda ne mazalla ya faɗi su a zama guda sannan yake cewa waja'at mufassalatan kuma sun zo a rarrabe yani tare da idan ka ce ashe al-mufassal abinda aka yi bayani shi daki daki filla filla to haka zaka samu arkanul islam da arkanul iman wani wuri tukun guda wani wuri kuma zaka ga bayani ake tsayawa sai ka ci gaba ɗaya ayi bayani mai tsawo akan ta malice wa kullu zalika bi nususin qat'iyyatin waɗannan fa da aka ambata maka rukunnan musulunci da rukunnan imani duka sun zo a cikin nassi na addini qat'i idan aka ce al-qat'i wanda tab haka yake babu wani tantama akan shi ba wani shakka akan shi malice wa kullu hadhihi al-qat'iyyat la budda lil muslimi alladhi tablughu an ya'taqidaha jumlatan wa tafsila ya ce wa kullu hadhihi alqat'iyyat duka waɗannan abubuwa na addini wanda addini ya zo da su hadisi ne ingantattu ga sunan ayoyi na alqur'ani to la budda lil muslimi babu makawa ga mutumin da yake musulmi allazi tablughuhu duk musulmin da wannan da'awa da wannan bayanin ya kai zuwa gare shi an ya'taqidaha ya kudirce wannan abin a cikin zuciyar shi jumlatan a tukunkin su wa tafsilan kuma da bayaninsu filla-filla ɗaya ɗaya sannan ma ce wala ya shukku fiha karka sake kai shakka akan wani abin da addini ne zo da shi shi yasa zuciyarka a halin imani kakka yarda ko daidai da kifta wa ido ta sabka daga tsarin cewa fa duk abin da ya tabbata a addinance to kai kuma ka imani da shi rashin aikatawanka la'alla zai zama ta wani uzuri na daban a wajen Allah amma zuciyarka ta kore abin ta nuna rashin yarda wannan shi zai kama ka cikas a bangaren da ya shafi imaninka shi ne ma lalace an yi a tafidaha jumlatan wa tafsila a tukumkinsu sannan kuma da a bayaninsu ɗaya ɗaya wala ya shukku fiha kar da mutum ya samu shakka akan abin da ya shafi imani akwai wani manhaji da ake tahiya da shi a zamanance a yau wanda za a kawo wasu abubuwa na addini don a sa maka shakka a cikin addinin naka wanda shi eh ya yi imani ba zai gamsar da kai ba ɗari musa ɗari kwanan makamancin wannan amma shi ne yake so so yake yuri an yi shakkika dina fi nafsika au fi kalbika so yake sanya wa zuciyarka shakka akan abin da sha addini ko kuma wani gaba daga cikin gaban abin da yake da alaƙa da addini idan ya haka shi ya ci nasara to wannan iya da kyau mutum mai imani a yau akwai da'awa kala-kala akwai kiraye-kiraye kala-kala wanda kuma du'atun ne ala abuwa bi jahannam kiran mutane suke akan zuwa kofar wutar jahannam Allah kare mu malici wala ya shukku kakkai shakka fiha a cikin waɗannan rukunai na musulunci da imani aw yu'ariduha ko kuma ka nuna bijirewarka da juya bayanka akan wani abu daga cikin gaban abin da yake addini ne duk abin da ya zo addini ne ka yarda dama shi musulunci aka ce alistislamu lillahi me ka wuyanka zuwa ga Allah subhanahu wataala ta hanyar kaɗe ta shi duk abin da aka ce ya tabbata da sunan addini to kai kuma ka miƙa wuyanka baka da ja baka da ina gani babu kaza ya kamata kuna makamancin wannan maliki cewa wala yaruddaha wala yarudduha haka kuma karka mayar da abin a karanta hadisi ga cewa kai ba naka bane kuna makamancin wannan wanda ana samu haka a cikin wasu daga cikin al'umma a karanta wani hadisi ya ce wannan hadisi shi ba kai shi bai ko kuma a shi bai da alaka da mu ko kuma bai yarda ba kuna makamancin wannan ko kuma a karanta ya girgiza kai ya yi dariya ya ce wannan abu kuma ya za a yi Allah kiyaye ya rudduha ko da kana ga misali Allah bai ba ku damar da za ku iya tabbatar da abin wannan daban imani da abin kuma da yarda da shi a matsayin addini shi ma daban yanzu abin da ake bukata a gare ka idan ya zama to bakka da wannan matakin na ka tsabbaka to wajibin ka ne zuciyarka ta yarda da shi sai malaki cewa au yudayyiqu biha ko ko mutum ya samu kunci a dalilin wani abin da addini shari'a ka ji a ranka cewa gaskiya an takura to lalle an samu matsala Allah ka samu matsala wajibi ne ka rika jin cewa zuciyarka ta saku yani kana da inshira'u sadr akan duk abin da yake addini karka ji cewa an takura maka kuna makamancin wannan wanda waɗannan matsaloli suna samu wani lokaci ana samu tare da mutane da suka suka dafu sosai a bariki ba su addini ba aka kawo abu sai kamar an matsa an takura an hana mutane sakar wata ke cewa duk wani kayan jin daɗi kawai sai a ce an hana ana samun wannan to kaga wannan imani bai imani ba ana imani akwai akwai matsala cikin shi ba na wasa ba kaman ka rika jin gamsuwa da jin daɗi a lokacin da aka ce maka abu kaza addini a lokacin ya kamata ka ji daɗi duk abin da ba addini bai zama to wani abu ne sadahi a wajenka amma idan kai maganar cewa ai abu kaza manzalla ya ilga shi a matsayin addini ko Allah ya kashi a matsayin addini to ya kamata ka rika jin daɗi a cikin zuciyarka ka rika i'tizazi kana iftikhari kana jijji da kai akan abin da shi addini ka kai wasa kwarai da gaske amma ba ka rika jin cewa an yi wata doka ko kuma ga wani hadisi ya zo da wata doka kawai ka rika jin cewa ta takura ba Allah kiyaye malai ce fal imanu billahi ta'ala wa huwa ar-ruknul awwal min arkanil iman yin imani da Allah ta'ala mabuwayi mai girma wannan imanin da Allah wa huwa ar-rukunul awwal shine rukuni na farko min arkanil iman a cikin rukunin iman shi aka fara kawo saboda in baka yi imani da shi ba abin da zai biyo bayan duka ba za ka imani da su ba aka ce al-imanu billahi sannan kuma al-imanu bi madha bil malaikati an baka yi imani da Allah ba ka imani da malaiku ka imani da littawai ka imani da ranar lahira duka ba za ka imani da su ba to shi yasa malai ce fal imanu billahi ta'ala wa huwa ar-rukn al-awwal min arkan al-iman wa huwa muqtada shahadati an la ilaha illa Allah shine abin da ya kumshi shaidawa babu abin bauta bisa ga cancanta sai Allah wannan kalma ce wadda take kumshe da gabbai guda biyu an-nafi wal isbat idan ka ce la ilaha ka kore babu wani abin bauta ka kam sai kai al-isbatu kalma ta biyu tabbatarwa illa Allah sai Allah to wannan a lokacin da bawa ya faɗi haka yana mai ƙudurce wannan abin a cikin zuciyar shi bakin shi ya faɗi zuciyar shi ta yarda sannan kuma gaban shi suna aikata aikin da yake nuna akan wannan to wannan mutumin shi yake da imani cikakken imani nagartaccen imani amma daga an samu tangarda idan zama to misali baki ya faɗi zuciya ba ta yarda ba munafikai ko innal munafiqina fi darkil asfali minan nar kaga kalmar da za su faɗi ta la ilaha illallah ba za ta amfanar da su ba haka kuma idan zamanto ko da mutum ya faɗe ta a bakin shi ya yarda da ita a zuciyar shi amma ya ce a su ko musuluncin nan shi dai titirkin shi musulmi ne amma maganan aiki da addinin musulunci bai taso ba ba uwan shi Allah ya ce kaza ko kai ya ce manzo Allah ya ce kaza ko kai ya ce shi wanda ba matsalar shi bace ba to kaga wani shi babu imani tare da shi dole imani sai ya hada i'tiqadun qawlun bil lisan wa i'tiqadun bil jinan sannan kuma wa amalu bil arkan ya zama to zuci ba shi ya faɗi zuciya ta yarda sannan kuma gabbai su aikata a gani a kas eh ba ya zama to ba ka ce ka yi imani da Allah kuma duk wani aikin ma sha da lalaci da sihirce sihirce da duk wani abin da yake kaucewa hanyar addini ne za a same ka a ciki aka yi magana ka ce al'imanu hahuna al'imanu hahuna kai bakka da shi kwata kwata lauka na mawujud hahuna da ya harraka gabanka akan su yi da'a ga Allah subhanahu wataala ba su bijirewa Allah ba shi sama ya ce wannan kalma ta la'ilaha illallah in ce muktadar iman mutum ya yarda ya yi imani da Allah imani da Allah ko miye imani da Allah shi ne sallama wa Allah yarda da duk abin da ya waɗi yarda da dukkan manzon da Allah ya turo ya waɗi ka yarda da waɗannan abubuwa ka aikata su gwargwadon yadda za ka iya wani shi ne imani da Allah kar ya zamanto kana da ja a cikin abin da Allah da manzon shi ta bari baya halatta wa ma kana lil mu'min wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahum al khiyaratu min amrihim baya cancanta baya halatta ko ne da kimtawa ido mai imani namiji ko mace idan Allah da manzo suka zartar da wani al'amari ya zamanto kai kana da wani gani ko ta cewa sannan wannan kalma ta la ilaha illallah ita ce kalma wadda tsiran ɗan adam yake rataye da ita in ta gyaru ta yi kyau to duniya da lahira an tsira idan wannan kalmar ba ta yi kyau ba wallahi ka rasa komi ko da a ce kana da komi da duniya baka da komi sannan kuma a wajen Allah al'amuru a shad saboda wani matsala ce wadda ka lunkuma kanka a cikinta wanda babu ranar hudu shi yasa Allah ya jan kunnan cewa wala tamutunna illa wa antum muslimun kaga ba ce mu'minuna ba saboda wata daraja ce wadda ba kowa yake kai ta ba amma alal aqal dai a samu al-islamun nan tare da kai to ko an samu wasu matsaloli abin zai zo maka da sauki amma idan ka rasa wannan musuluncin nan kalmar shahada ka kalma ce lalatacciya duk wani aikin banna da ayyukan ridda kana cewa la ilaha illallah kuma kana aikata aikin da yake rubuta la ilaha illallah wanda wani kuma yana yana faruwa kuma la'allama ana ga cewa wani abu ne wanda kamar wani kaso ne a cikin addinin yanzu idan ka ɗauki sihiri da irin su tsubbun nan da ake ga sunan ayyuka ne na bokanci ras amma komi da suna addini la'allama wanda ke wannan aikin ya harcar ƙurani shi yasa dukkan mutum wanda zai karanta ƙur'ani to wajibi ne ko ya karanci mai ƙur'ani yake ɗauke da shi kare zama to kawai kalimatun ne yuraddimuha ala lisani kalmomi ne yake maimaitawa akan alshen shi amma zuciyar shi jafa bushashiya ce bata san inda aka sa gaba ba shi dama mai amfanin karatu addini shi ne aiki a ji tsoron Allah ayyukan ka gyaru ka zama mutumin kirki da tsoron abubuwa makamantan wannan ba kawai ba a ce wani ya harci ƙurani lalle matsayi ne mai girma amma liman amila bihi لأن القرآن يكون حجة لك أو حجة عليك ɗaya cikin biyu ne ko ya zama to hujja a gare ka wajen Allah ka samu rahamar Allah ko kuma ya zama hujja a kanka a kan cewa ga Qur'anin ka karanta amma kuma abin babu wani tasiri sai azaba Allah Allah kiyaye da haka wajibi ne kalma ta la ilaha illallah mutum mai imani ya ba ta kulawa kar kai wani abin da zai rubuce ta kaga idan ka ɗauki littafin kitabun tauhid da ake karantarwa ranar alhamishi anan littafi ne wanda tarjaman wannan kalma ce ta la'ilaha illa ake bin ka ɗaya bayan ɗaya a ce maka aiki kaza yana rubuce kalmar la'ilaha illa aiki kaza yana rubuce la'ilaha illa don don mi don saboda mutum mai imani ya yi hankali kar ya je ya afga kanshi cikin abin da yake ridda ne kuma tabbas abu ne mai sauƙi mutum ya ridda idan ya faɗi wata magana ko ya kudurce wani abu tabbas zai iya ridda wanda Allah ya bayyana wasu sun yi ridda a cikin Qur'ani la ta'taziru Allah ce kad kafartum yace ba'da imani kar ku kawo hamzarin komai Allah ce kun kafarta bayan kun imani ashe in aka yi imani ana ne ana kafircewa kan dole ne mutum mai imani ya rika tattalin imani shi da dukkan wani aikin da zai gyara maka shi ya haɓaka maka shi kuma sannan ka yi ƙoƙari ka kiyaye imaninka daga dukkan wani abin da zai kawo shi tasgaro ko kuma ya zama ma imanin ya rushe gaba ki ɗaya shi yasa ɗan adam babu wata marhala daga cikin marhalolin rayuwa face a cikin ibtila'i ne yake jarrabawa ce kowane lokaci ya zamanto a ce wannan imanin nan naka kiyaye shi da za ka yi shi ne aikin da yake wajibi a kan kuma abu ne mai wahala abu ne iya da wahala dole sai mutum ya nutsu ya ba da dukkan wani gali da nafis a cikin rayuwar shi don ya ga cewa ya tabbatar da wannan kalmar ta samu gindin zama Allah tabbatar da mu mali yace ar-ruknul awwal min arkanil islam wannan shine rukuni na farko daga cikin rukunin musulunci la yasihhu min al-muslimi baya inganta daga musulmi hatta yusallima har sai ya mai kauya bi tafasilihi wa qawa'idihi al-qat'iyya wannan rukunin na farko wannan haƙu damir duka yarju ila ar-rukunil awwal ar-rukunil awwal kenan imanin musulmi baya tabbatuwa ya samu gindin zama hatta yusallima har sai ya meka wuya bi tafasilihi game da detaikin da yake cikin kalmar la ilaha illallah kaga akwai abubuwan da su mi suke yi suna tada kalmar la ilaha illallah daga aiki nawaqidul islam ko nawaqidul islam wajibi ne mutum ya san su saboda kar ya faɗi kalmar da za ta iya wani wani musulman shi kuma wallahi abubuwa ne da zaka ga wasu da sunan musulunci suna aikata su Allah Allah musu rahama dai ba su buɗe musu kofa ta ta jahilci amma in dai mutum asali yake yake wasu abubuwa izgili da addini ko izgili da wani abin da addini ya zo da shi ko izgili ga masu yin addinin ana yi ayo ko ba yi ana yi to wani ya daga cikin abin da ke samu tebar musulunci ina dalili akan wannan maganar ita ce ayar da aka karanta ɗansu lokacin da aka huta yakin tabuka wasu daga cikin munafukai suke cewa ba mu ga mutane masu kattan ciki ba waɗanda suke ragwagi wanda suke tsoron abakan gaba sama da suka nuna sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam subhanallah Allah subhanahu wa ta'ala sabkar da cewa qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un wai ka faɗa musu da Allah ne da ayoyin shi da manzon shi kuke izgili Allah ce la ta'tazimu kar ku kawo hamzan komi kar kafartum kun kafirta ba'da imani kuma kun imani da haka kenan wajibi ne mutum mai imani ya kiyaye waɗannan abubuwa tafasil inda suke ciki duk wani abin da ya tabbata da sunan addini kar ka yi izgile a kan shi baka samu aikatawa ba saboda raunin imanin ka wannan tsakaninka da Allah ne ga dama ya gafarta maka in ya ga dama ya kama ka da azaba a dalilin wannan amma matsala tana tattare ga mutum wanda zai yi musun abin ko kuma ya yi izgili akan abu ya zama to gashi na abu addini ne manzalla ya faɗe shi amma ka ga mutum musulmi yana tankawa to kake tanka ba a da kuma matsala malice hatta yi sallima bi tafasilihi wa qawa'idihi da ka'idodin da aka ɗora ita kalma ta la ilaha illallah alqat'iyya waɗanda suke na yankan magana ko yankan shakku magana kenan take kat malice misr misali asma'ullahi wa sifatihi sifo sunayen Allah da sifofin shi wa af'alihi athabita bin nusus da ayyukan Allah subhanahu wata'ala tabbatattu ta bangaren da ya shafi nassi na addini kaga sunan Allah ba kwa yin kiskirin ko ce ya kamata a ce kaza kaga yanzu ar-rashid da ake cewa sunan Allah da ake sa abdur rashid ko kaga ar-rashid ba sunan Allah bane me yasa saboda babu ayat qur'ani sai magana akan shi sannan ko babu wani hadisi tabbatacce da ya magana akan shi to duk abin da ba sunan Allah ba ku duk yadda kuke ga cewa ya kamata ba ku da wannan matsayin na kuma Allah suna idan ka zo babi na al'asma'u was sifat tsayawa ake a yi tiris a jimi Allah ya ce in Allah ya ce kaza sunan shi da sai mutum sunan shi ya ce al'azizu al-rahim al-ghaffar al-quddus duka sunayen shi ne ko wannan wa ya sa Allah ya sa ma kanshi da kanshi waɗannan sunaye sannan kuma sunan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kira ubangiji da su su wannan sun tabbata amma in ba ta wannan kafa guda biyu ba a samu suna daga cikin sunan Allah a wajen wani ba Allah ba ba a ba mazan shi ba to bangaren al-asma al-asma wa sifat sannan kuma wa af'alihi da ayyukan Allah as-sabita bin nusus wanda duka dole a yarda nassi na addini nassi na addini shi yake kawo su Qur'ani ya faɗi ko hadisi ya faɗi ba fahimtar wani ba ko ganewan wani ko ina ganin wani a babu wannan maliki cewa ba haka nan wa mithlu da misalin ibadatullahi ta'ala bautan Allah mai girma da buwaya wahdahu shi kadai wa adamu shirki bihi da rishin yi mushi shirka wa ta'atihi da yi mushi da'a wa ta'ati rasulihi da yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da'a waɗannan duka suna daga cikin gaban لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم dole ne mutum ya yi imani da wannan gaba ta farko kenan kaga ana aka ce maka la ilaha illallah kaga wannan shine mujmal jumlatan kenan tukum tafasil din wa sune wadannan da ake yi dole ka yarda sunayen Allah sifofin Allah ayyukan Allah wanda suka tabbata a cikin littafin Allah da hadisan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisai ingantattu sannan kuma bautan Allah shi kadai da rishin sanya mushi kishiya da yi mushi da'a da da'a ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama duka wanda iya daga cikin mi a tafsil na kalma ta la ilaha illallah malici wa i'tiqadu khilafa zalika wa shakku fihi aw raddihi yunafi ad-din wal aqida malici wa i'tiqadu khilafu zalika mutun ya kudirce khilafa zalika sabanin wannan abin na abin da sha sunayen Allah da sifofin shi da bautawa Allah shi kadai da yi wa Allah da'a da yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da'a mutum ya kudirci wani abu sabanin wannan malaci wa shakku ko wa shakka fihi wa shakku fihi da yin shakka akan shi aw raddihi ko kuma kama nuna wasu abubuwan baka yarda da su ba wannan abu me yake wani irin matsala zai jawo maka malaci yunafi dina wal aqida yana kore maka addini kuma yana kore maka aqida dole ka yarda da sunayen Allah da sifofin Allah dole ka yarda cewa Allah shi kadai ake bauta ma ba a sanya mashi abokin tarayya dole ka yi da'a ga Allah dole ka yi da'a ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wannan addini ne wanda yake wajibi ne mutum mai imani ya kiyaye wannan wannan malaya ya mana magana akan kalimatu la ilaha illallah kadan sai ce wa kazalika kuma kamar haka abin yake al-imanu bil mala'ikati yin imani da mala'iku la yasihu min al-muslimi baya ingantuwa a ce wani yayi imani da mala'iku hatta yusallima bima sahha min akhbarihi har sai ka meka wuya ka yarda game da dukkan wani abin da yazo na labari da aka bada game da abin da ya shafi su mala'ikun nan da aka ce labari wa anan ba ana nihin irin labarun da ake bada irin na duniya ba a labarin da ya zo a cikin ƙur'ani da hadisi eh ba waɗannan hashashashin da ake ba ana ta zuba ƙarya sahi da wani ce hatta yi sallima bi masu saha abinda ya inganta min akhbarihim na daga labaran waɗannan mala'iku wa ausafihim da wasafinsu kaga dama babu wanda zai wasafta mana su sai Allah kuma zai shi Allah ya bayani annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bayani wa a'malihim da irin ayyukan da mala'iku suke aikatawa wa asma'i man waradat asma'uhum da sunayen waɗanda sunayen su suka zo raji kwanan ana ta rigima akan jinnul ashiq ko wai kalmat ashiq din nan waye ya kawo ta sani hukun kalmatu ashiq aljinnul ashiq daga ce jinnul ashiq da ya kira shi da suna irin aljanin da yake shiga jikin mace ko namiji wanda za a ce shi hana ta aure ko hana shi aure shi ne wani walibin yake cewa to shi jinnul ashiqin al-ashiqin waye sami wannan suna eh dole a samu wannan haka mala'iku ba ku da ikon da za mu kiraye su da wani suna sai sunayen da Allah da manzo suka musu wanda kuma bai da wannan suna to baya halatta mu wani suna kaga mala'ikan da yake amsar rayukan mutane mai sunan shi malakul maut mala'ikan mutuwa kaga da kusa aikin shi ne amma haka Allah ya kira shi kullu tawaffakum malakul maut alladhi wukkila bikum wa yamshi wannan sunan Allah mala'ika jibril gashi na cikin alqur'ani mai girma sauran mala'iku akwai wanda sunayen su yazo to shine malai yace anan wa wa asma'u man warada da sunayen waɗanda sunansu ya zo asma'uhum kenan sunan suka zo ya ce mislu kaunihim dole mutum ya yarda kwatankwacin bayani da ake akan cewa su fa mala'ikun nan ibadun lillahi ta'ala bayi ne na Allah ba sa bugan gaban kansu duk abin da kaga sun yi to da umarnin wa da umarnin Allah la ya'sun Allah wa yaf'aluna ma yu'maru ba sa saba ma Allah a cikin duk abin da Allah umarce su kuma wa yaf'aluna ma yu'marun suna aikata abin da Allah ya umarce su dole ka yarda ka yi imani cewa su mala'ikun nan laye a suna ba sa saɓo watsar kake su Allah amma da ni da kai da mu za mu yi za mu yi abin da yake samun Allah ne walahun aji samun sannan mala'ikun nan kuma suna da jiki wahun zu a janihatin kuma ma'abuta fuka-fukai ne wa yaktubu na Allah ya mana labarta mana cewa suna mai suna rubutawa ko kiraman aiwa suna rubutawa sannan kuma wa yas'aduna wa yanzilun suna hawa sama kuma suna ne suna sarkowa wa yatufuna kuma suna dawafi ba ma dawafin nan hatta yanzu inda muke zauren da mala'ikun nan suna nan manzala sallallahu alaihi yake cewa duk inda majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده زهزو سي كوانيا سنة سورارا أبن أكي أمبتاوا saboda su su shiga cikin mi cikin ladan da yake shi yasa majalisu zikir majalisin da ake ambatan Allah ake darasu ba karamin majalisi bane wuri ne wanda duk in nawa ake badawa a zauna a wannan wuri in ka mallaka ya kamata ka bada in ka san alherin da ake samu a wannan wurin la laita qaumi ya'lamu sai dai ina sai hankali Allah shirye mu to waɗannan mala'ikun malaike cewa ghairi zalika da ma wasu bayanan wanda ba waɗannan ba mimma tabbata na daga abin da ya tabbata bin nususil qat'iyyati da haddada nassi wanda yake tabbatacce kaga dole kai imani da ni da mala'iku kaga baka taba ganin su ba amma imani da su wajibi ne shi yasa in ka lura su rukunin imani duka abu ne wanda yake da alaka da da zuciya kaga imani da Allah zuciya ne kaga imani da mala'iku shi zuciya ne sai imani da littafai ƙur'ani yana hannunmu amma sauran wa su ma imani ne za ka yi da su ba gansu ba ayyuwa sauran waɗanda suke hannun waɗannan muharrafa sannan imani da ranar manzanni kaga ba gansu ba sannan kuma imani da ranar lahira kaga ba ganta ba sannan imani da ƙadara na alheri ne ko sharri cewa Allah yake yin shi dukkan mafi yawancin rukunan imani suna da alaƙa da zuciya ne saboda a ƙwanƙwasa zuciyar aji kuma ka dubo hikima da ubangiji da wata jarrabawa kamar diyan da za ka kewaya ka kewayo ba za ka kewaye alimin bi za ta sudur ba wanda shi ne Allah kuma shi ke duba imanin ya ga ya yi ko bai yi ba kuma imanin a cikin zuciya yake ko ba wanda ya isa ya hararo shi in ba shi in ba Allah ba da haka me ya kamata ga mutum babu wani wayo ko wasu dubara ko wani kauce-kauce kawai ka tsaya sak udkhulu fi silmi kafa ka shiga gaba ɗayanka babu zancen inda inda ko shakka ko wane shi ubangiji subhanahu wataala inna allaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum Allah yana duba zakatanmu wannan zuciyar idan ta zamanto tana da tsarki to wannan shine abin da ake bukata manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa ala ala ku saurara inna fil jasadi mudgha idza saluhat saluha al jasadu kulluhu a cikin gangan jikin dan adam akwai wata tsoka in ta gyaru jikin ya gyaru in ta baci jiki ya baci manzo Allah ya ce ala wahiya al qalb ita ce zuciya wal qalbu summiyat al qalb li kasarati madha taqallubiha saboda yawan jujjuyawa da saƙe-saƙe malam sai ta taro maka tarkace ta yawa a lokaci guda Allah subhanahu wataala ya samu wani lahiya malaki cewa kenan da imani da da mala'iku wanda kenan wajibi ne mutum mai imani yayi imani da waɗannan abubuwan da ake ambatawa malaki walizalika saboda haka najidu zamu samu ahlal ahwa'i su abuta son zuciya minal falasifa na daga masu maganan falsafa falasifa yani surutu ne wal aqalaniyin sannan da masu lura da cewa su kawai a tsarin hankali suke tafiya yanzu wancan ɗan kama iskan da ya ce wadda hadisin da in kai gim kawai ka auna ka ji a saman kwakwallo ka bai hau ba kawai da ifi ne ta ga wannan irin magana ne alhali hankalin nan a gidan shi ma da yake magana ba duka hankalin su guda ba ya kwanar da gaske wani ya fi wani wani ya ɗan haka abu ya gita to kaga a ɓangaren da ya shayi al'aqlaniyin masu amfani da hankalin su sai su ture addinin Allah ko wani akwai a karanta hadisi sai ya kara shi da hankalin shi kawai ya ji kaya wani abin bai hawa kawai sai wani gidaje to shi ne ma lai cewa wali zalika najidu ahlal ahwa'i min al falasifa wal aqlaniyina wa nahwihim da makamantansu hinama waqafu inda al iman al mujmal lokacin da suka tsaya akan imani tukum qalu suka faɗi cewa bima yusadimu an-nusus al-qat'iyya sai suka rika faɗin wasu abubuwan da suke cin karau da nassi wanda yake tabbatacce ga nassi nan ya tabbata karara akan matsala kaza ne mazalla ya yi bayani amma an suka dora sama hankali suka ji bai hau ba ya simi ya shi saboda sun dogara da mi da falsafa wanda wannan falsafa ta shigo cikin sufanci sosai tare da wani ana kira shi da suna ibn arabi ibn arabi wani mutum wanda ya yi da'awar ilimi ko kuma a ce wani manhaji na wahdatul wujud wahdatul wujud ko kuma ka ce al-hulul a ce ka kalli abin da ka kalla kawai Allah ne komi ya narke a jikin Allah komi kaza komi kaza manhaji ne na falasifa ya ɗauka ya shiga ya nutso ya nutso ya nutso shi yasa ibnu taymiya rahimahullahu ta'ala yake cewa yace ilmun la yafhamuhu al-aqil yace shi falsafa wani ilimi ne wanda bai hankali bai gane ta duk yadda za ka yi kawai sai ka ga wasu abubuwan da suna cin karbar tana mutumin da yake musulmi akwai abubuwan da dama kawai hayaniyan da shirme zancen ma ka tattauna su bai taso ba saboda an kokkore abubuwan da sun tabbata a cikin addini sannan bayan shi yake cewa kuma ilimi ne wanda duk ma wani mutum mai hankali baya bukatar zuwa gare shi amma yanzu ya ke gani wani hacca yake mata umul ulum saboda tsabagen jahilci wai umul ulum ita ce uwar duwani ilimi ita falsafa ta wace hanya rudani ne ba kawai su wani ya ce kaza wani ya ce kaza wani wani wani ka bar nassi lahiyayye daga allah da wazai shi da kama magana wani dan damurta wanda musamman shi da kashi musamman yake ba yanzu ka ɗauki imamul ghazali rahimahullah kaga yayi yawo a cikin falsafa sosai ka dauki ihya ulumuddin za ka haka amma kuma karshe karshen rayuwar shi Allah fahimtar da shi inda aka saka ya komo yake bayanin cewa wancan shekarun shekaru ne bata a cikin abin da babu wani amfani ko bai kai zuwa ga wata natija ba babu wani sakamakon za ka zuwa gare shi kawai surutun banza ne kai kana ga kai kowa hankali alhali kuma Allah baka kai kai kowa hauka saboda za ka yi ta abubuwa da suke ba haka nan bane ba malice za mu samu waɗannan falasifa da al'aklaniyin masu amfani da cewa komi za a ɗora saman nizani da ma'auni na hankali da makamantansu sun tsaya a kan abin da ya shahi al'imadul mujmal bi ma yi sadimun nususil qad'iyyati da abin da ke cin karo da nassi wanda yake ƙara mislu malice kwatamkwacin za'amihim raya cewa da suka yi wai annal mala'ikata laisa lahum wujudun haqiqiyyun suka ce ai mala'iku babu su in ka ce akwai ce na suke ko to kaga aka yaka ai za a koyi abubuwa da yawa eh shi akan shi ma a jikin shi za a koyi abubuwa sai ya nuna abubuwa da yawa wanda ya yarda suna cikin jikin shi amma ina suke ina rai shi yake ina hankali shi yake to waɗannan falasifa haka suka zo sai mutum zo ta maganganu wanda kuma duka kawai hariya ce babu wani dalili hatta hankali lahiya ya tsaya kawai zai ture shi malaka ta mislu misalin za'mihim annal mala'ikata laysa lahum wujudun haqiqiyyun aw laysa lahum haqiqatu zati haqiqatun zatiyya ko kuma suka ce ai ba su da zati haqiqan zati manzo sallallahu alaihi wasallam ba ya ga mala'ika jibril ba ya ga shi tabbas tawa suka ce bai da zati in bai da zati ya zai a ganshi babu da ci a ganshi suka ce innama hum nawazi'ul khairi fil insan suka ce ai waɗannan me ake kira shi da suna su mala'iku nawazi'ul khair kawai masu tabbatar da alheri ne a jikin dan adam kawai dan adam ne zai ji wani abu amma ba wani abu ne da yake hakika a shi aw annahumul akhyar min al bashar ko kuma a ai mala'ikun da ake cewa ba wani abu ne suwa ne da suwa da kuke gani su ne mala'iku kai ka taɓa jirin da magani jiwa au annahum al-akhyaru min al-bashar ai zababbun mutane ai su ne mala'iku in ji suwa al-falasifa wal aqlani haka suka faɗa wa nahwi dhalika min at-ta'wilat malai ce da makamantan haka na daga abin da yake tawili ne wanda baya da gindin zama wa kadhalika al-iman bil kutubi yana da bangaren da ya shahi mala'iku malam ya gama magana kan shi sai bangaren da ya shafi imani da littafan da Allah ya saukar malam ke cewa wa kadhalika al-imanu bil kutubi la yakfi imanin ka da littafai aka ce ka ce kai imani da da littafan da aka saukar wannan jumlatan ko to tafsilan kuma malam ce la yakfi fihi al-iman al-mujmal kawai ka ce tukum kai imanin gaba ɗaya wannan bai waratarwa bal bari dai la yasihu imanul muslimi hatta yu'mina imanin mai imani musulmi baya tabbatuwa har sai yayi imani bima sammahu Allah ta'ala min kutubihim yanda Allah ya ambaci sunayen su littafan ko kal Qur'an al-Karim kamar Qur'ani wat Taurat kamar at-Taurat Allah faɗi ta ko wal Injil Allah faɗi shi wal Zabur Allah faɗi shi wa Suhuf Ibrahim Allah faɗi shi malai ce wa nahwi zalika da makamantan wannan dole kai imani da su kai imani da injila da attaura da zabura da suhuf ibrahim da alqur'ani mai girma amma aiki zai kasance akan wani littafi akan alqur'ani mai girma amma idan ka ce misali a yau kai ka kafirce wa littafin injila ba ka yarda da shi ba babu shi ba a yi shi ba to ka bar musulunci me yasa saboda ka kare ta Allah Allah ya ce an yi shi akwai shi kai kuma ka ce babu shi shi ne malaki cewa nahwi zalika da makamantan haka wa kadhalika al-imanu bir rusuli haka imani da manzanni qad yusallimu bihi al-ba'd ijmalan wani zai iya imani ya ce yayi imani da manzanni tukun guda ba imani yayi imani da manzanni malaci wannan ijmalan baya yi dole sai kai imani da su ɗaiɗaikun su gabaki ɗaya waɗanda Allah ya aiko da waɗanda aka ba da labari da waɗanda ba a ba da labari wa rusulun ƙarƙasa sunahun alaika wa rusulan lam na ƙasusun alaika malika cewa wa kazalikal imanu bin rusuli haka imani da manzanni kad yusallimu bihi al-ba'd ijmalan wani zai iya mai kauya ce yayi imani da yanzu misalin ka dauki yahudawa ko kuma ko kuma masu addinin nasaranci kaga sun yi imani da manzanni amma a cikin manzanni suka imani akwai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu shi amma aka sun yi imani da manzanni a jumla ko to a dole ɗaiɗaikun su dole kan imani su to shi ne ma laika cewa wani zai ce ya yi imani da alba'ad ijmalan yake cewa somma ya furu bi risalati isa sai ce ai shi bai yarda manzanci annabi isa ba to rishin yardan shi da manzancin annabi isa ya ƙaryata manzancin hatta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da sauran annabawan da yake cewa ya gaskata in ka karyata daya ka karyata su gaba daya Allah ce kazzabat qaumu nuhin al mursalin annabi nuhu shine farkon manzon Allah ya turo da suka karyata shi Allah ya ce mutanen annabi nuhu sun karyata manzannin Allah alhali manzon din sun karyata kenan karyata daya yaqtadi yana kumsan karyata sauran gabaki daya bi risalati isa alaihi salam faqad fa'ala dhalika ba'd al ba'd man al'unsuraniyin haka wasu daga cikin masu al'unsuriya masu nuna cewa ƙabilanci kuna makamata wannan sun ce musu yarda ba asraniyin ne al'asraniyin ai wasu da suke nuna unsuranci yani nuna cewa mu abu kaza shi ne namu in ba kaza mana bayar da shi ba wanda wannan kuma kai tsaye wanda suke zama a wannan bangare suwa ne su ne hudawa wannan haɗin da kaga an yi don a kada musulunci ne amma ba tare suke ba eh ba tare suke ba malin cewa za'ama anna isa alaihi salam muslihun muslihun mujaddidun wa laysa bi nabiyyin wala rasulin ma'a iqrarihi bi ruknil imani bir rusul yayi da'awar kamar mutumin da zai da'awar cewa yaz'um ya raya cewa annabi isa alaihi salatu wassalam muslih kamar dai wani mutum ne salihin bawa mai gyara mujaddid kenan ya zo ya jaddada addinin Allah amma wa laysa bi nabiyyin ba annabi bane wannan kuma kaida tana hawa kan yahudawa ne saboda su ne suke ganin cewa ai annabawan su sune har karshen duniya babu zance wani annabi haka ta sun san da za a aiko da manzon har suna ma larabawa gori a lokacin ko cewa ai wani manzo zai zo za mu fatattake ku mu kare da ku mi kaza saboda sun karanta a cikin littafansu amma lokacin da manzon ya zo mai suka yi sai suka bijire saboda me yasa saboda bai zo a cikin su ba suka ce muslih ne kenan gyara ne mujaddidi ne wa laysa bi nabiyyin ba annabi bane ba wala rasul haka kuma ba manzo bane ba amma mutumin da yake wannan maganar ma iqrarihi tare da cewa yana mai tabbatar da bi rukunil imani rukuni na imani bir rusuli imani da manzanni malike ta fa hal yu'addu hadha mu'minan yanzu mai irin wannan imanin za a lissawa shi a matsayin mai imani a bai ciki saboda ya karyata manzo daga cikin manzannin Allah bai yarda ba da ɗaya daga cikin manzannin Allah rishin yardan shi da ɗaya ya hukunta cewa ya kafir cewa annaba ga baki ɗaya male ce la aha fallahu ta'ala Allah mai girma da buwa ya kulu yana faɗa an wasfi almu'minina game da wasafin masu imani suwaye masu imani Allah yake bada wasafin su cewa la nufarriqu baina ahadin min rusuli ba ma rarrabewa da kin yarda da imanin ɗaya daga cikin manzannin Ubangiji subhanahu wataala kenan dole a yarda da imanin su gabaki daya wa yaqulu subhanahu haka Allah yake ce afatu'minuna bi ba'd alkitabi wa takfuruna bi ba'd ya za ku yi imani da wani shashe na littafi ku kafirce wani shashe ya zama to aka ce kaza kun yarda amma kuma kaza ba ku yarda da shi ba malace summa kaifa nakhruju a summa kaifa nakhruju hadhihi nukhriju hadhihi almusallamat wal qat'iyyat wa amsalha malike cewa kathirun yake cewa min al-aqidati min al-aqidati ya za mu fitar da waɗannan abubuwan da al-musallamat abubuwa ne da an ba da kai alƙata'iyyat abubuwa ne na tabbas da makamantansu daga cikin aƙida wanda kuma kaga tabbas imani ne da Allah subhanahu wata'ala da manzanne shi da littafan da ya sabkar amma in ka ce ka yi imanin tukum guda sai zama to a cikin tukum ɗin kuma ka hudda wani to wannan wani da ka hudda yana iya hukunta maka kafirci gaba ki ɗaya malai ce wa haka za kuma haka abin yake al-imanu bil yawmil akhir yin imani da ranar lahira malice kad yadda'ihi man yunkiru alhayat albarzakhiyya akwai wanda yake inkarin rayuwa ta barzakhu me rayuwa ta barzakhu ita ce rayuwar da za a cikin kabari ita ce alhayat albarzakhiyya wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun to wannan alhayat albarzakhiyya kenan rayuwar mutuwa kahin tashin kiyama shine rayuwar rayuwar barzakhu to akwai wanda zai ce maka ya yi imani da lahira amma sai ya ci ai rayuwar barzakun na ita ce bai rarrai ka alhaji hadisi ya zo kamar da aka karanta da su mazala sallallahu alaihi yake cewa duk mutumin da aka binne shi zuyawan waɗanda suka binne shi yake da wahala me zai biyo baya yasma'u qar'ani alihim zai rika jin sawun takun da suke yi taka da suke yana jin su wannan hadisi da aka kashi akwai hadisin da mazala sallallahu alaihi ya ga wani wani mutum a tsakanin kaburruka yana tafiya a cikin makwantai aka mushi shelar cewa ya sahiba sibtiyatain ko alqa sibtiyatain ya kai wa abucin takalma cire takalmanka yanzu da suka tashi inkarin hadisin suka ce ai wannan hadisin da yake magana akan kaga wannan magana akan hudda takalmi a makabarta sannan shi kuma wancan hadisi yana magana cewa in kuka binne kuka juya baya yana jin karan takalmin to ku da a lokacin ba takalmi gare ku sai ku fito daga cikin makon kaga wannan tawili ne wanda kawai bai tawilantu ba kamar waɗannan abubuwa duka kowanne yana zaune da gindin kai kuma duka hadisi ya tabbata kai shiga makwanta da takalmi in ba wani larura ba na kaya ko na makamancin wannan yana da kyau mutum ya ji takalmi shakku in kuma akwai rishin amintuwa na abin da ya shahi ko sata kai ka riƙe hannunka yawa saboda a can ma sata aiki ana binne wani wani da sata Allah kiyaye sannan hadisin da yake magana akan in aka binne aka juya baya ana jin karan takalma kakka hukunta shi da kwakwalwarka a lokacin da ka sa takalmin naka a kofar inda ka fita daga cikin kabarrukan daga nan kin ma zai ji in tsawon tazaran tahiya nawa kai zai ji wa yake jiyar da shi Allah in a hankalce ne in magana hankalinka ne ya za a yi ko a gindin abin da kake tafiya ba zai ji ba to Allah manzala sallallahu alaihi ya tabbatar mana cewa za a tayar da mutum a mashi tambayoyi idan ka mashi tambayoyi kuma rayuwa zai ci gaba da yi wannan rayuwa ko ta zama to mai daɗi ko ta zama to rayuwa mai mara daɗi ya danganta da abin da mutum ya shimfiɗa a nan gidan duniya in an shimfiɗa alheri za a je a samu alheri a shimfiɗe manzala sallallahu alaihi yake cewa wani mutum za ka gani mai kyau yana sheƙi yana ƙamshi sai ka tambaye shi ba Allah kai kuma wane ne sai ce ai ana amaluka salih ni ne aikin ka na kirki Allah ya rikida aikin kirki yanzu kuma me ya koma a matsayin kaman mutum za ku zauna da shi a cikin wannan kabarin kuma abubuwan aljanna suna samu kuma za a wasu a kabarinka iya ganinka kana ga an sa ka da kyar aka surkuna ka shiga to Allah zai buɗe kabarinka iya maddul basar iya ganinka wanda duka mazalla ya faɗi haka kuma abu ya tabbata kuma dole mai imani ya iman da haka ka ce ba ka yarda ba wannan kafirci ne ga Allah subhanahu wa ta'ala haka mutumin da ya zamanto ya faɗi an tambaye shi bai ba da amsa ba shi ma zai ga tutturnan mutum yana wari in ya gan shi zai firgita ya tambaye shi wane ne sai ce mashi ai shi ne aiki shi na banza e yanda aka aka kitsa abubuwan a gidan duniya da irin rishin sanin ya kamata da aka shan huda to shi ne za a girba za su zauna a nan cikin kabarin nan suna tala'antar juna har Allah ta riƙiya mai Allah kiyaye kuma za a matse kabarin maza lake cewa haƙarƙarin dama sai ya haɗu da na hagu Allah taimake mu da ayyuka alheri wallahi kar da mai yarda rayuwar ta rufe kamar wani abu ne kana gani yanzu ka duba abubuwan da suke faruwa kamar wasa sai ga abubuwa sun juya sun juya sun tsaye sun tsaye mutuwa ma ta zo haka nan kamar da wasa kawai shi kenan kawai an ƙari tun ana faɗi ana ce kai kai kai kaza kaza shi kenan kawai ya zama labari Allah ana kama sunan kama ne fashe da dariya fara makaranta saboda tsabagen an manci an da to shi ɗadan abin nan da ka aikata shi ne kawai abin da zai zama ta mahuzu Allah taimake mu malik ya ce wa au yunkiru au yunkiru ba'sal ajsadi ko kuma ta inkarin tayar da gangan jikin aw yunkiru shafa'a ko kuma yayi inkarin ceto wa ru'ya ko kuma yayi inkarin ganin Allah subhanahu wataala aw yunkiru aljanna ko yayi inkarin aljanna wan nar da gidan wuta wa yusrifuha ya kawar da wannan abun kama za'ama ahadul aqlaniyin almu'asirin kamar ɗaya daga cikin ma'abuta tunanin hankali wanda suka rayu a wannan zamanin suke cewa bi annal jannata suka ce ai aljanna innama suka ce hiya almadinatul gharbiyya kaji wani hauka almadinatu algarbiya suna wasu ta wani gari wa yuqabiluhu man za'ama anna ad-dajjala haka abin da yake kamanceceniya da ƙaryata waɗannan abubuwan man za'ama mutumin da ya raya cewa dujal allazi tab'asu aw allazi thabatat bihi an-nusus al-qat'iyya huwa al-hadaratu al-gharbiyya wai dujal ba hon abin da za ku gani wannan al-hadaratu al-gharbiyya waye wannan na yammacin duniya ya shi ne dujal Allah kiyaye na ya kamata insha Allah ta'ala mu dakata da wannan gabar dai zamu tashi akan ta insha Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله